أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر من دار العظيم متن الأشماوي متن الأشماوية بالعبادات على مذهب السادة المالكية آه زام تاشي باب شروط الصلاة نعم babu shuruɗi salati babi akan sharuɗan sallah wato kamar yadda muka yi bayani a akhbari sharaɗi a sallah shine abinda sallah take da bukata daga farkonta zuwa karkinta idan aka raka shi a- aka rasa shi a wani gaba ko wani rukuni na sallah to ba wai gabar bane ba wai raka'ar bace ta lallace a duka sallaci ta bace an gane to wannan kenan walin salati shuruɗu dubin sallah tana da sharuɗa na waj- na- na- ah, na wajibci
wa shuruɗu sihatin sannan tana da shar- sharɗa na inganci wato sharɗa na wajibci shine sharɗan da idan ba su tabbata a gare ka ba ta waje ba a kanka ba sharuɗa na inganci shine sharɗan da idan ba su cika ba a wurin mai sallah to bai yi sallah ba na'am amma shuruɗu dubi hafa kamsatun sharuɗan wajibcin sallah guda biyar ne
al'islamu musulunci walbulugu da balaga wal'akalu da hankali wa dukulul wakati da shigan lokaci wa bulugu da awatin nabi sallallahu alaihi wasallam da riskan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk sallar da duk mutumin da ba musulmi ba to sallah bata waje ba kan shi ba ba baligi ba bata waje ba kan shi ba sai dai an so ba mai hankali ba bata waje ba kan shi ba lokacin ta bai shiga ba to bata waje ba yanzu kamar yanzu sallan as- asbahi bata waje ba kan mu ba saboda mene lokaci bai shiga ba a sai da suka kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan shi yana da cikin sharuɗa na wajibcin sallah na wa amma shuruɗu sihati hafa sittatun amma sharuɗan ingancin ta guda shida ne daharatul hadasi tsarkin hadasi kamar yadda aka gaya maka a akhbari wa daharatul kabasi da tsarkin khabasi dai واستقبال da القبلة fuskantar alƙibla وسترة- وستر العورة da rufe al'aura وترك da الكلام barin magana ko da ya karanta وترك الأفعال da الكثيرة barin ayyuka masu yawa masu shagaltarwa wato da aikin kaɗan ne da ba laifi
والله أعلم Allah shi ne ma'abocin sani باب فرائد الصلاة babi وسننها akan farillan sallah وسننها da sunnoninta da وفضائلها mustahabbanta da ومكروهاتها mak- abubuwan da aka kya cikin ta wuri ɗaya duka فأما فرائد الصلاة amma farillan sallah فثلاثة عشر guda goma sha uku ne النية akwai niyya والتكبيرة الإحرام kabbaran harama والقيام da لها tsayuwa domin kabbaran harama وقراءة da الفاتحة karatun fatiha والقيام لها kaga wannan can gurin da makaranta tsayuwa domin ah, karatun fatiha dole ne. sabanin nafila ko kamar da makaranta aka bari za ka iya tsayuwa a- a sallah ma ka zauna kuma sallar ka ta yi sai dai kana da rabin ladan wanda ya tatsi na'am
والركوع da ruku'i والرفع da منه dagowa daga ruku'i والسجود da sujjada والرفع da منه dagowa daga sujjada duka farilla ne والجلوس من الجلسة الأخيرة da zama ta ƙarshe بقدر السلام gwargwadon sallama والسلام المعرف بالألف واللام da sallama a bar yiwa ma'arufa da alifin da lamun wato kaka ce salamu alaikum kai mata ma'arufa da alifin da lamun assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah na'am والطمأنينة
da natsuwa ci- da gabo da natsar da zu da wal tumani na tu da natsuwa da zuciya da والاعتدال daidaitawa da gabobi وأما سنن الصلاة amma sunnonin sallah أثناء عشرة guda goma sha biyu ne السورة بعد الفاتحة في karatun الركعة sura bayan fatiha في الركعة الأولى a raka'ar ta farko da wasaniyati raka'a ta biyu walqiyamu laha tsayuwa domin karatun sura wasirru fi ma yusarru fihi da ɓoyewa inda ake ɓoyewa wal jahru fi ma yajharu fihi da bayyanawa inda ake wa bayyanawa kullu takbiratin sunnatun kowace kabbara sunna ne illa takbirata إلا illa تكبيرة- takbiratul ihrami amma banda kabbaran harama fa innaha fardun domin ita farilla ne kama kamar taqaddama yadda ya gabata cikin farillai wa sami'a Allahu liman hamidahu da sami Allahu liman hamidahu sunna ne lil imami ga liman wal munfaridi da mai sallah shi kadai wal julusu wato liman ne zai ce sami Allahu ba mamu ba an gane wannan Na'am.
sami Allahu liman hamida wannan Na'am.
liman ne ko mai sallah shi kadai na Na'am.
wal julus Ah, idan tare da mamu ne fa maulana Ah, imamu su kuma sai su ce rabbana wa lakal hamd na'am na'am na Gani?
fahimta. shi liman ba zai ce rabbana wa Ah, lakal ba zai hamdu.
ce ba duk da kuma ah, akwai ruwayar da ta zo liman ya ce sami Allah liman hamidu kuma ya ce rabbana wa lakal hamd amma ba wannan ruwayar imam malik ya karba ba a cikin mazhabarsa ya dauka Na'am.
ya zaɓi wannan Na'am.
so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iza a cikin hadisi Mm.
wa iza qala sami Allahu liman hamidahu Mm.
faqulu rabbana wa lakal hamd Na'am.
haka ya zo idan liman ya ce sami Allah ku ku ce rabbana sai ma malaiku ya ce to ashe faɗin rabbana aikin mamu ne Na'am.
sami Allah aikin liman ne Na'am.
ka gane Na'am.
kamar yadda wurin ta'amini imam malik ya ɗauki ta'amini aikin mamu amma aikin liman in sir ai karatun sirrantawa ne wato idan liman ya ce ghair maghdubi alaihim waladdallin Allah ya ce man sallam ya ce fa aminu Na'am.
ku ce amin sai a malik ya fahimta cewa to ashe cewa amin aikin mamu ne a wannan hadisin Na'am.
amma duk da haka akwai hadisin da ya zo in ya ce ghairu maghdubi alaihim waladdallin ya ce amin din kuma shi liman din Na'am.
an gane amma dai duk wannan ruwayar imam malik ya karba kuma ta sun inganta Na'am.
an gane Allah sa shi ka da- imam malik ya gina mazhabarsa a kai na wal julusu wal julusu al-awwalu da zama ta farko ita ma sunna ne wa za'idu ala qadri salami wazza'idu ala qadri salami da zaman da aka kara makwarkwatan sallama min al-julusi a min al-julusi sani yawwara wa zaidu ala qadri salami da zaman da aka kara wa gwargwadon cewa assalamu alaikum wa rahmatullah min aljulus sani na zama ta biyu wannan iya zamar gwargwadon cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma sunna ne wa raddul muqtadi ala imamihi assalamu assalamu
Ah, da dawowan mai koyi da limaminsa sallama da dawo da sallama zuwa ga liman ga mai koyi da liman nan Na'am. wa kazalika shine sai ka ce takdirinsa wa raddul muqtadiyas salama Na'am.
aitan Na'am.
da dawowan mai koyi da sallama ala imamihi sallaman zuwa ga limansa limaminsa Na'am.
an gane Na'am.
wato ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka kallon ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah an gane to wa kazalika radduhu ala man ala yasari hakanan dawo da sallama ga wanda yake hagunsa sunna ne in kana ala yasarihi shi ahad ma ɗin idan akwai wani a hagun nasa in kuma babu ma ba sunna ba mustahabi ne wa sutratu lil imami wal fazzi da sa sutura ga liman da mai sallah shi gare sutura shine muka ce abinda mai liman zai saka domin kare wucewa ta gabansa kauri ana so ya kai kaurin gora tsawo kuma ya zama tsawon zara'i na hannu an gane amma liman ne zai saka shi ma mu ko dan ka wuce ta gabansa ba laifi an gane ko da ko ta gaban nasa da jaki ka wuce to in kashiya an yamurra ahadun bayna yadayhima idan suka ji tsoro su biyu wato da liman da mai sallah shi kadai kar wani daya ya wuce ta gaban su wa amma fada'ilu salati amma mustahabban sallah fa asharatun guda goma ne rafa'ul yadaini inda takbiratul ihrami daga hannuwa biyu yayin kabbaran harama wa tadwilu qira'ati subhi da tsawaita karatun sallan asbahi wa zuhri da azhar والظهر وتقصير قراءة العصر da takaita karatun sallar la'asar da والمغرب magriba وتوسب da العشاء tsakaita karatun sallar isha'i وقول ربنا ولك da الحمد faɗin rabbana wa lakal hamdu للمقتدي ga mamu والفز ko mai sallah shi kadai والتسبيح في الركوع da yin tasbihi a cikin ruku'i والسجود da kuma yin tasbihi a cikin sujjada وتأمين الإمام في في السر Fakat.
فقط a mazhabin malikiya da cewa amin din liman bayan ya kai fatiha amma a karatun sirri kadai in a bayyanawa ne mamu ne saboda manzo sallallahu ya ce wa idza qala ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin sai ma malik ya fahimta cewa a shi fadin amin a karatun bayyanawa na mamu ne an gane hadisi ne ingantacce والقنوت da yin alkunutu وهو اللهم إنا alkunutu shine نستعينك faɗin Allahumma ya Ubangiji inna nasta'inuka muna neman taimakonka ونستغفرك muna neman gafaranka ونؤمن بك muna min imani da kai ونتوكل عليك kuma mun dogara da kai ونثني عليك الخير كله muna yabanka da alkhairi ko kuma muna jingina maka alkhairi baki ɗayansa amma sharri ba shi a gare ka نشكرك Allah muna gode maka a koyaushe ولا نكفرك Allah ba ma kaburce mu ni'imanka ko kankani ne ونكنأ لك Allah muna kaskantar da kai gare ka ونكلأ wa nakhla'u kuma Wa muna natu- tubewa ga barin kowa in ba kai ba ونترك man yakfurka Man muna barin yakfurka.
dukkan wanda ke kafirce maka اللهم إياك نعبد Allah kai ولك kaɗai muke bauta mawa نصلي Walaka nasalli ونسجد kuma kai kaɗai muke wa sallah wa nasjudu kuma muke masujjada وإليك kuma نسعى zuwa gare ka muke yin aiki da ɗawainiya ونهفد kuma zuwa gare ka muke yin gaggawa wurin bauta نرجو Allah ka رحمتك sani muna kwaɗayin rahamar ka ka san wannan ونخاف Allah ka عذابك sani muna الجد tsoron azaban ka aljidda tabbatacce إن عذابك بالكافرين مليق alaikun lalle azaban ka mai riska ne ga kafirai والقنوت لا shi يكون wannan إلا في alkunuti da aka الصبي karanta maka wanda yake farawa da Allahumma inna nasta'inuka yake karewa da inna azabaka bil kafirina mulhikun shi wannan alkunutu la La yakunu baya kasancewa illa La- fi subhi sai a sallan asbahi كاسة a keɓe ويكون قبل الركوع kuma ana yin shi ne kafin ruku'i وهو سر kuma ana yin shi ne a boye وتشهد ita سنة ma tahiyya sunna ce ba wajiba ba ولبسه lafazin tahiyya shine التهيات لله dukkan gaishe-gaishe sun tabbata ga Allah الزاكيات dukkan لله tsarkake-tsarkaken gaisuwa sun tabbata ga Allah الطيبات الصلوات لله wato idan ka miƙe kana ibada gaishe da Allah kake نعم idan ka yi ruku'u gaishe da Allah kake نعم in ka yi sujjada gaishe da Allah kake نعم in ka ce subhanallahi gaishe da Allah kake نعم in ka ce alhamdulillah gaishe da Allah kake نعم in ka ce Allahu akbar gaishe da Allah kake in kai sujjada gaishe da Allah kake shi yasa da ka zauna ka ce attahiyatu lillahi dukkan gaisuwan da ne a baya da na yanzu dukkan na- na Allah ne ba kowa ba azzakiyatu lillahi sadaka kan gaisuwa sun tabbata ga Allah at-tayyibatu salawatu lillahi sadaka kun salloli sun tabbata ga Allah an gane السلام نعم na'am السلام عليك أيها النبي Aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan babban manzo ورحمة الله da ramar Allah da وبركاته albarkansa.
السلام علينا وعلى Aminci عباد ya الله tabbata a gare mu da الصالحين kuma bayan Allah na gari.
أشهد أن لا إله إلا الله Na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah.
وحده لا شريك له Shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya.
وأشهد أن محمدا عبده Kuma ورسوله na shaida lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne to wannan shi ne tayya. Tayya tana da lafuzza kala kala kala akwai lafazin ma التيات الزاكيات الصلوات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أي an gane? to amma wannan maza tahiya shine tayyar da Imam Malik ya nakalto a cikin mutta Imam Malik nashi da wannan lafazi an fahimta so kasancewa wannan lafazi yana haddi ne ma mutawatir saboda sayyidina Umaru ya ambaci wannan tayya a kan mumbarin manzon Allah a gaban tewa daga cikin sabon annaba wanda ya mushi musu ka san ko sahabbai idan ba a yi ba ba a yi abu ba za su yi a'a ba a yi wannan a gabana ba to kasancewa sun yi shuru kamar duka su masu ruwaito ne an gane No.
kaga matsayinsa bai kai matsayin wanda sahabi biyu ko ɗaya suka ruwaita ba to wannan kenan kamar yadda ibn abdulbar ya ce a cikin sharhin muwatta malik na'am a yin sallamta haza wa yan bayan sallam sallamta ba da haza a jaza'aka idan kai sallama bayan kayi iya wannan tayyar to raka'a ka tayi
bayan shi ta kulta idan ka ga dama ka ce wa shahadu annal ladzi ja'a bihi muhammadun haqqun kuma na shaidawa na shaida lalle abinda manzo Allah ya zo da shi gaskiya ne wa annal jannata haqqun
kuma lalle aljanna gaskiya ne wa annan nara haqqun kuma lalle wuta gaskiya ne wa annas sirata haqqun kuma lalle siradi gaskiya ne wa anna sa'ata atiyatun la raiba kuma fiha lalle alkiyama mai zuwa ce babu ku kwanto cikin ta wa anna allaha yab'asu man fil kuma na shaida qubur lalle Allah zai tashi waɗanda suke kaburbura allahumma salli ala muhammadin Allah kai salati bisa ga shugaban mu annabi Muhammad wa ala ali ba muhammadin ba laifi dan ka ƙara sayyidina an gane To, saboda babba ba shi zai ce ma ku girmama ni ba kai za ga ya dace ka girmama shi ku girmama shi kuma Allah ya ambaci annabi haya da sayyidan wa hasuran wa nabiyyin min as-salihin ballantana annabi Muhammad sallallahu alaihi sai da Fatima ma manzo Allah ce qumu ila sayyidati nisa'il alamina ku tashi ku gaishe da shugabar matan talikai babanta kuma shine shugaban halitta baki da wasallam to maliki ƙara sayyidina wa ala ali muhammadin kuma kai salati bisa ga iyalan shugaban ma annabi Muhammadu warham Allah muhammadan ka yi jikan shugaban mu annabi Muhammadu wa ala da muhammadin iyalan shugaban mu annabi Muhammadu wa barik ala Allah ka muhammadin yi albarka ga shugaban mu annabi Muhammadu wa ala ali muhammadin Allah ka yi albarka ga iyalan gidan shugaban mu annabi Muhammadu kama sallaita wa rahimta wa kamar barakta ala yadda kai ibrahim salati kai rahama kai rahama kai albarka ga annabi Ibrahim wa ala ali da ibrahim iyalan annabi Ibrahim cikin talikai fil alamin shine innaka cikin hamidun talikai majid domin kai hamidin abun gode abun gode mawa ne majidin ko mai girma ne نعم. اللهم صل على ملائكتك والمقربين اللهم يا أبنجدي صل على ملائكتك المقربين كي صلاتي ga mala'ikunka makusanta gare ka وعلى أنبيائك والمرسلين da annabawanka da manzanninka وعلى أهل طاعتك أجمعين Allah kai salati ga ma'abuta yi maka biyayya baki daya اللهم اغفر لي ولوالدي Allah ka gafarta min da iyayena ولأئمتنا Allah ka gafarta ma shugabanninmu ولمن سبقنا بالإيمان Allah ka مغفرة gafarta ma wanda suka riga mu wurin imani مغفرة عظما gafartawa ta yanke اللهم إني أسألك من كل خير Allah ina roƙonka dukkan wani alkhairi سألك منه محمد نبيك wanda annabinka annabi Muhammad ya roƙe ka صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallam وأعوذ بك من كل شر ina neman tsari da kai daga dukkanin sharri استعاذك منه محمد نبيك wanda annabi Muhammad annabinka ya nemi tsarinka daga gare shi صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallam اللهم اغفر لنا ما قدمنا Allah ka gafarta mana abin da muka gabatar وما أكرنا da abin da muka jinkirta وما da أسررنا abin da muka bayyana وما أعلنا da abin da muka bai wa ma asrarna da abin da muka boye نعم wa ma a'lalna da abin da muka bayyana وما أنت أعلم به منا da abin da ka fi mu sanin sa ربنا آتنا في ya الدنيا Allah ka ba mu a cikin duniya حسنة kyakkyawa وفي الآخرة حسنة Allah ka ba mu kyakkyawa a lahira kuma وقنا عذاب النار yayi mu daga azaban wuta amin آمين أعوذ بك من فتنة المحيا والممات Allah muna neman tsarinka ko ka ce ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da ta mutuwa نعم ومن فتنة القبر Allah ka kiyaye ni daga fitinan kabari ومن فتنة المسيح الدجال Allah ka kiyaye ni daga fitinan masihi wanda yake mai shafaffen ido attajjalu fitinan ne ومن عذاب النار Allah ka kiyaye ni daga azaban wuta وسوء da المسير mummunan makoma وأما مكروهات الصلاة amma abin da aka karanta aka ji a cikin sallah فالدعاء بعد akwai yin الهران addu'a bayan kabbaran harama وقبل القراءة kafin yin karatu والدعاء في wato أثناء ana yin الفجر addu'a bayan kabbaran harama shine kaman du'aul istiftah a mazhabin malikiya makaruhi addu'an buɗe sallah ba da haka za ka limance mutane to yi ka sani amma za malikiya makaruhi ne akwai Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ko wancan addu'a akwai kuma wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana min al mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ko ko wa ana min al muslimin duka yazo to wannan kenan amma za malikiya ce makaroni ne saboda mene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ji shi yana yi a sallar farilla ba ana kiyaye shi yana yi ne a sallar nafila an gane mafi yawanci an fi kiyaye wannan a sallar nafila na manzon Allah yasa Imam Malik ya ce to yin shi a sallar farilla makruhi ne yasa ya ce maka waddu'a ba'da ba'da al-ihrami akwai addu'a bayan kabbaran harama wato du'a al-istintah kenan a gurin Imam Malik makruhi ne kaji dalilin sa na gaya maka a kawalin kira kuma kafin karatu dama haka take ko Du'a fi asna il fatihati da yin addu'a kana cikin karanta fatiha wannan ma aikin manzo Allah ne a nafila ya zo a hadisi cewa manzo Allah yana karatu duk in ya wuce ayar rahama sai ya tsaya ya ruka kamar yadda duk in ya wuce ayar azaba sai ya tsaya ya nemi tsari kamar Allah sun tala ya ce الرحمن الرحيم سيما الله يتعيش الله وإني أسألك هذه الرحمة Allah ka bani wannan rahama to kai kana cikin karantun fatiha tsakanin aya ta aya za ka yi addu'a makruhi in a farlan farilla ne amma ana fula ne kai ma ka iya iktidan bi sayyidil anami sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan
asna'i surati da tsakiyar sura shine abin da na gaya kamar fatiha ne masalan yana karatun sura duk ayat da ya wuce na rahama zai tsaya ya roka ana safa na dare kamar yadda ayat da ya wuce ta azaba ita kama Allah ya ce fasabbih bismi rabbika azim sai ya ce subhanallah subhanallah subhanallah fala uqsim bima ta'in nujum kama Allah subhanahu ta'ala yana cewa wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim da idan ya karanta wastaghfirullah sai ta ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah saboda cika umarnin alqur'ani ka gane to wannan kenan والدعاء في الركوع da yin addu'a a cikin ruku'i in dai ba tasbihi ba a ruku'i manzo Allah ya na addu'a sai sa manzo ya ce fa amma ruku'a fa azimu fihi rabb in a ruku'i ne ku girmama Allah fa amma ruku'u fa azimu fihi rabb ku ce subhana rabbil azim addu'a dai kam an hana amma a sujjada ka yi addu'arka amma shi ba an ki bayan liman ya dago amma ka ci gaba da duk kofa dai kana addu'a kamar kana nuna cewa kai ba jago ba biyayya ba ba bi kake yi ba domin bi kake da aka yi kai ma sai kai an gane
والدعاء بعد التشهد da yin addu'a bayan tayya ta farko bayan tayya na farko ana so kana gama tayya na farko shikenan ka miki tayya na biyu kuma kana gama salatin annabi ka biya sai dai in ka bi da wasu addu'o'i wannan mustahabbai ne
والدعاء بعد سلام الإمام da ci gaba da addu'a bayan liman yayi sallama shine abin da na gaya maka a ce liman yayi sallama amma ka za kana ta Allahumma ghafir kaza Allahumma kaza Allahumma kaza ai idan har salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai dole ka karasa ka ciki idan har liman yayi sallama ba karasa ba da ka gama ta iya kana salatin annabi liman yayi sallama to dole karasa shi amma bayan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk addu'a da ka kamo yana sallama to ka sake ta kace assalamu alaikum an gane نعم domin ci gaba da yin sallah addu'a bayan sallamar liman makaruhi ne inji imam malik نعم to والسجود على الثياب da yin sujjada akan tubabi والبسط ko shimfidu وشبههما da makamancin tubabi da shimfidu مما فيه rafahiyatu رفاهية daga abin da a cikinsa akwai gata ko takama ko kuma ni'imtuwa بخلاف العسير sabanin tabarma ita a cikin ta ai babu gata ba ni'imtuwa babu ah, babu takama نعم ومن كاتب كنا yawar ga kafet wani yana jira kan kamar ana sallah ne a tabarmomi نعم sai wani ya zo da wata kafet ja katotuwa irin mai taushin nan نعم ka gane Na'am.
kaga wani abu ne wanda ke nuna gata wani shimfiɗa ne da ke nuna gata da ni'imtuwa da sauransu abin da ake nufi da rafahiyya ni'imtuwa ko gata ko kuma ka ce takama نعم to da abin da a cikin akwai takama akwai gata ana sallah kan tabarmi sai ka baka shimfiɗa irin wannan to makaroni ne sallah a kansa ka gane to sabanin tabarma shi wannan ai shi babu wani ni'imtuwa a cikinsa an gane
fa innahu la yukrahu sujudu alaiha shi wannan tabarma ba a karanta sujada a kansa ba walakin tarkaha aula sai dai barin sujada kan tabarman ma shi yafi wasujudu alal ardi amma ka yi sujada akan ƙasa shi ne yafi an gane saboda nuna wa Allah kai ba komai bane wannan gurin kanta zaka koma na'am an gane Allah ya cancanci ka duk wani mai a gaban abin da bai kai ƙasa ba na'am to wannan kenan ومن المكروه السجود على كور إمامته wa mai makamu Amma yana mace.
daga abin da aka kya sallah a sujudi sujada ala kauri imam amamatihi ko kace imamatihi akan nadin rawaninsa أو ضرب كمه nadin rawani in mutum ya rawani ba akwai dan to dan nadi ba da ke sa a goshi نعم to an saka dan janye shi zai sujada akan goshinka an karanta yin sujada akan nadin rawanin nan نعم أو ردائه au darfi ne au darfi kummihi Au darfi ko a kummihi.
gefen hannun rigansa نعم أو ردائه ko kuma akan rawaninsa akan mayafinsa والقراءة في الركوع sannan an ki yin karatu a cikin ruku'i kamar yadda aka ki kai addu'a a ruku'i haka aka ki kai karatu a cikin ruku'i نعم والسجود والدعاء a wasu jude za ka tsaya.
والسجود sannan an ki yin karatu a cikin sujjada ba a so kamar yadda aka ce an ki karatu a cikin ruku'i da sujjada duk ba gurin karatu bane nan nan gurin tasbihi ne نعم، والدعاء بالأدمية sannan an ki yin kara addu'a da yare wato yare shine duk abin da ba larabci ba نعم an gane makaruhi ne a sallah ka rinka yin addu'a da yare ba da hausa ko da yarbanci ko da nufanci ko da barbaranci ko da wani ko da fulatanci da sauransu للقادر على ga العربية wanda zai iya yin addu'a da larabci والالتفات في الصلاة sannan an karanta wato an ki waige a cikin sallah وتشبيك أصابعه da kuma sarƙame yatsunsa sarƙame yatsu shine ka cakuɗa yatsa cikin yatsa haka ana sallah ga mutum yana haka shi ya kira sarƙame yatsu an ki wannan نعم ورفوفر كأتها da ware ta tare da sauti shine bas ka rinka wawware yatsunka haka ka kana ware su ne ko kana wawware su haka shine wa farqa in aka idar da sallah ba laifi a cikin ووضع sallah ake gaya maka aran ma shi ma an karanta ne
ووضع